الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah isa ga tara mu don ci gaba da karatu a littafinmu na sharhu sunna wadda kuma bisa kaddarawar Allah yau shi ne zai zama ƙarshen karatun a littafin ko yau za mu sauke shi gaba ɗaya shi ikon Allah muna fatan Allah ya amfanar da mu da abin da mu karanta a ciki Allah ku ba mu ikon yin amfani da dukkan abin da mu karanta a ciki kuma muna babi na ƙarfi kamar da kuka sani da malam ya kawo magana akan aurace wa ɗan bid'a da kuma rashin yin alaƙa da shi da kuma illa ko matsayin wanda ya aurar da yarsa ko wanda yake mata walici ga ɗan bid'a da kuma magana akan wanda ya bi da na'ila sa ɗan bid'a ɗan bid'a ya rasu ka san cewa ɗan ƙala ƙasa ko ɗan ƙur'aniyun sai ya mutu sai ka je kai kuma kawai aka yi sallar gawa da kai aka ta makabarta da kai ko ka san yana faira sai ya mutu sai ka je kai sallar gawa ka bi shi makabarta ina fata an gane ya faɗa mana illa da ya shafi mutum a game da addininsa akwai wani sa fushin Allah da tsinuwa saboda abin da ya alaka da wadda yake cikin fushin Allah za mu tashi na da yake cewa wa qala ko wa qawli fudal bin iyad haka ne ko eh eh na ƙarshe ne mako ya ce ƙaunuhu wa uhibbu an ya kuna bayan ya bana sabili afin hisnin min hadidin yake cewa ina fatar ina so Allah ta tsakanina da ɗan bid'a ya mana katangar ƙarfe tsakanina da shi ma'ana babu wani abu da zai haɗa mu da shi ina roƙon Allah ya sa katangar ƙarfe tsakanin ni da ɗan bid'a wanda wannan shine asalin aqida ta ahlus sunna da kuma dukkan malaman suna da suka tafi akai suna kaurace wa ɗan bid'a daga dukkan komai nashi ba sa da su mu'amala da shi ta yadda har ko da zuwa yau da suke sabon da suke zaune idan zai yi magana sai su toshe kunnun shi don karin masu jin me zai faɗa balle ya tasiri a zuciyarsu saboda sharrinsu da kuma illarsu na fata an gane domin dole tana a kan aƙida ta bidi'a kamar misali masu aƙida tawara ɗin nan ko haƙiƙa ko yan taƙila da sauransu ta wannan ina amfanin kai ma jin maganar ta addini za su halaka ka ne kawai zai kya maka wani abu za ka ji ya ɓata maka ranka saboda ya soki aƙidarka ya ƙaryata abu da kake yarda da shi a ga alaka da bakin ciki to me amfanin masararsa shi yasa ba sa da sai alaka da dan bid'a in sun san mutum yana yin aqida ta bid'a to ba sa alaka da shi shi yasa ce yana roƙon Allah ya sa tsakanin shi da dan bid'a a samu katangar ƙarfi ma'ana kar ma ma ko ina ke Allah ka tsare imanin yace ya ani yamna'u ihtiyabi bihi Allah sa wani abu na kariya tsakanin ni da dan bid'a kar ma ma ko ina yake roƙon Allah yace wa qawli fudailin idza alima Allah min rajul ko min ar-rajuli annahu yubghidu saybida'atin ghafar lahu wa in qalla amalu yake cewa idan Allah ya san wani yana tsana ya kyamata dan bid'a yayi bara'a da dan bid'a baya alakari ta kowane irin siffa to akwai yiwuwar Allah ya gafarta masa zunubansa ko da ayyukansa da yake yi kaɗan kuna ganewa yace in har mutum ya guje wa dan bid'a ya yanke alaka da shi ka san mutum yana yin fayara ko hakika ko taqida sauransu a kudu da suke muna na sun ta da akida da manzo Allah ya karantar sai ka kaurace mar ba ta alaka da shi a komai to idan Allah ya ga wannan niyyar ta daga sake to Allah zai iya gafarta ma zunubanka ko da ayyukanka na addini ba su da yawa ma'ana ko da kai baka yawan nafila yawan azumi yawan sadaka amma kana yin ayyuka na farilla na wajibi duk kana yin kuna ganewa zai sa Allah ya gafarta ma zunubanka saboda mai kayi bara'a ka kaurace wanda yake masharranci ne kuma asalin suka ce musulunci ma shine alwala wal bara ƙaunar mutanen kirki masu bin hanyar Allah da manzansa da kuma yin bara'a ga dukkan mutumin da yake saɓawa hanyar Allah da manzansa ko da kuma ɗan uwanka ne za ka gane wannan ne inda Allah da kansa yake faɗa cewa la tajidu qauman ko yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu yace walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanihim aw ashiratihim haka Allah ya jero yace baka taba samun mutanen suka yi imani da Allah da ran tashin iyama ba kuma su suna kaunar mutumin da ya saba ma Allah yake gaba da Allah yake ƙaryata addinin Allah in kai in ka imani da Allah ran tashin kiyama to dole sai kin aqida ta saba ma wannan aqidar taka zaka ji baka kaunar sa kuma koda baban ka ne kaga duk ƙarshen alaka duniya kenan yace kuma koda danka da ka aifa ne ko ɗan uwanka ne ko danginka ne wani shine alamun imani shine alwala'u wal bara ka so mutane dan suna son Allah kuma ka ki mutane dan ba sa son Allah da manzansa shikenan in ka samu wannan to ka samu zaƙin imani na fata an gane yace li anna hadha min alwala wal bara domin irin wannan aqidar tanqi da gaba da tsana da tsangwama da cewa ba kai ba wane saboda baya bin hanyar manzon Allah ita shine alwala wal bara auna dan Allah da kuma yin kiyayya ita ma dan Allah yace li ahlil imani ba mai samun irin wannan kuma sai mabuta imani na gaskiya yasa daga cikin abin da Allah ya lissafa ya ce abubuwa guda hudu duk wanda ya same su to ya samu zaƙin imani imaninsa ya cika ya yi daɗi ya kadin da ake bukata daga ciki sai ce ka waye gari kana son wani dan yana son Allah da manzansa ba dan kabilar kuɗe ba ba dan garin kuɗe ba ba dan dan uwanka ba ne a saboda mutum ne mai son Allah da manzansa saka ji kai ma kana kaunarsa kana son shi a irin wannan ne ma ya har ya halatta cewa in kana mutum irin wannan kaunar to ka je ka same shi kamar bayani ka ce wallahi wane ina kaunar ka saboda Allah ni ina son ka saboda kai kana son Allah da manzansa manzon Allah kuma ce idan mutum ya faɗa maka ga kai to kai kuma suka ce to Allah da ka so ni dan shi kai ma ya so ka haga asalin kauna a musulunci ke kana son mutum ba dan wani abu ba sai dan mutum ne mai son Allah da manzansa kuma sai ka faɗa mar shi ma haga daga nan ya ɗauki ka matsayin masoyin shi ya ce wal bara'u ko min ada illahi alwala'u li ahli iman shine mutum yayi kauna ga mutane masu imani ka ji cewa kana kauna duk wani mai son Allah da manzansa duk wanda yake yin da'awa da aiki akan hanyar manzan Allah ka ji kana kaunarsa dan uwanka ne kana masa fatan alheri ko da baka taba ganin shi ba kuma albara'u wal bara'u li min a'da illahi ka ji kuma ka tsani duk wanda ke kin hanyar Allah da manzansa haka dole yake tafiya kan layin bid'a ai a zahirin aikin da yake yana nuna cewa shi ba kaunar manzon Allah duk dan bid'a zai faɗa ma a baki cewa shi ya fi kowa ma san manzon Allah amma aikinsa da yake kuma ya nuna cewa baya kaunar manzon Allah saboda ga abin da manzon Allah ya karantar shi ko sai a a kar abu na manzon Allah abu na malamin sa kaga ya baya san manzon Allah kenan manzon Allah ce ayi kaza su kuma ce a a kungiyar sa ce su kuma kaza aka sun na manzon Allah to haka shi baya kaunar manzon Allah to zaka ji duk wanda yake da irin idillan na munana ya saba ma shari'a saba ma manzon Allah ka ji cewa kai baka kaunarsa kuma har shi kansa ya gane baka kaunarsa yasa muke ta karanta kusan sati uku ko hudu akan cewa ko sallama ma bai halatta kamar ba ko in ka saurare shi ma ka tsaya ka jin da yake faɗa akan sha'anin addini to akwai yiwuwar Allah toshe maka basira idan kai masa murmushi ka masa fara'a ko ba da mun karanta ba yace to akwai yiwuwar Allah ɗauke maka tunaninka da imaninka da hasken imani a zuciyarka. Idan kuma ka ji kana ka taimake shi akan wani abu na aikin bid'arsa to kamar ka taimaka na kan a rushe abin da manzon Allah ya zo da shi. Shi yasa in mutum yana harka ta bid'a kawai ba kai ba shi. Dan ba ku alaka ta ko ina ba. Da yawa daga cikin mutane suna samun kansa cikin rudani ne. Take dan to ai mutum musulmi ne. To ai mutane da yawa da suke ala da suke abin musulunci ba musulmai ba ne amma zai alwala zai sallah ma ba musulmi ba ne kuma saboda ga abin da manzon Allah ya karantar kuma ya sani amma saboda ba ƙungiyarsa ba ce ba aƙidar abin da ɗinsa ba ce malamansa ba ne ba zai ba shi nasu zai bi ba zai bi na wanda manzon Allah ya karantar ba duk da awar da ake akan sunna me ake cewa sunnar ake cewa sunnar manzon Allah to dan kada kana tsanar ahlus sunna to ka shiga bala'i shi bai ce maka shi dan kungiyar kaza bane to yake a zo a bi hanyar manzon Allah shine fa ake ko jama'a ku zo a bi hanyar manzon Allah shine fa ake ahlus sunna sai ka kai kuma ba ka kaunarsa saboda bai kira kansa cewa shi dan kungiyar ka bane kai kuma kana tafiya ne akan cewa ku kungiya kaza saboda ka ku wurdun kuma daban ne ko ba ka bane salati da ake wa annabi ma ku na ku daban ne ga wadda manzon Allah ya karantar hadisai ingatattu wanda duk wani musulmi mai imani in dai ɗalibi ne shi ko malami na addini zaka samu yana da alaka da sahihul bukhari da muslim ko sahih tirmizi abu dauda an-nisa'i ibn majah yana da alaka da su yana da su ma waɗansu a ɗakunan shi ko a gidan shi aje yana karantawa to duk abin da kayan salatin manzala akwai salsafan nan manzala da kansu da bakinsu da albarka ya karantar da su ya karanta ya sani amma ba zai na manzan Allah ba sai ɗauko nashi na ƙungiyarsu nasu na tafiyarsu sai ta shi zai kaga kenan baya san manzan Allah kenan domin da ya san manzan Allah abin da ya faɗa ya amara shi za ka yi ka huta kawai na kan komin kyansa sai ka bar wanda kirkiro shi shine asalin san manzon Allah to san mutum yana bid'a irin wannan ta aqida to kyaurace mar ake ai baran-baran da shi kuma ya gane baka tare da shi duk wani abu nashi kuma ba daidai bane ka je abu ka bar shi da za a tafiya su kai ma kai taka shi ke duk alaƙa fa da ka sani galibin ta fa iya duniya ake kare ta daga ka mutu an yanke alaƙa da kusan kowa ma sai wanda aka yi alaƙar a kan Allah da manzansa. To ita ce kaɗar tashin kiyama za ta amfani masu yin ta in suka yi ta a wannan manufar. To haka kudin za ka sa kan wai don ka burge mutane, ka ce sai kai ka zama na kowa. Haka wani yake cewa shi na kowa ne. To ai a musulunci babu wannan abu. Ba a cewa ni na kowa ne a musulunci. Kawai in dai ba hanyar manzan Allah ake bi ba, to ba ka tare da kowaye ba. Shi ne kawai asalin musulunci. amma ka ce kana tare da su wane kaza da wane kaza da wane kaza me bin Allah da manzansa kaɗai shi ake da fatar da shi wanda ba zai ba hanyar su ba ba kai ba shi ba shi ba kai wannan shine musulunci Allah ya ba mu iko yace ina muke yace haza aslun kullu aqida wannan alwara'u alwala wal bara' din ya ce wani tushe ne shi ne asalin jibo daga cikin jibo na aƙida ta sunna ka ji cewa kana ƙaunar suwa ne don suna ƙaunar Allah da manzansa kana ƙin suwa ne don ba sa bin hanyar Allah da manzansa in ba ka da wannan to kai ba ka da aƙida ba ba ka ma san musuluncin ba ina ba ta an gane mutane da yawa za su mutu suna sallah kuma ba su kuma da ba ta musu amfani a lahira ba daga ciki ka ɗauki hadisi na mushi salatu da ya zo sallah ba mai kyau ba a gaban manzon Allah manzon Allah ya so ya gaggyara masa daga baya ya ce masa da ya gona irin wani ya ce wannan da ya mutu yana sallah irin wannan har zai gaban Allah to zai je gaban Allah matsayin bai taɓa yin sallah saboda me ya saba wa sallar da manzon Allah ya karantar sai mata kuna gane to haka ku in har haka wannan abin maganar take ta tabbata tambayar manzala ya faɗa kuma haka ɗin ne inda manzala ne ya faɗa to ashe duk wanda zai yi wani abu mai suna addini kuma aka san na manzan Allah to duk yanda yake yi in ya je gaban Allah da ya addini saboda wa aka turo ya ma addinin yace a wani hadisi sallallahu alaihi wasallama yace an turo ni ne dan in koya muku ko nuna muku hanyar Allah duk wanda yake so ce matsali na tsakanin ni da ku kamar mutum ne ya gina wani katon gida na alfarma a wani guri da babu wanda ya san gurin sai mutum ɗaya tak ya san wannan gidan saka tura ya wani shela a cikin gari cewa duk mai son ya more ya gwangwaje ya tamɗe ya lashe ya sha tayan daɗi ko a sha rikici ba a sha dabje to ya biyo ni mu tafi ya ku jama'a an shirya wata walima kafaitacciya a wani gida na musamman mai gidan ya ce in zo in gayyace ku duk mai son ya more ya ci daɗi ya ji daɗi ya biyo ni mu tafi in kana son jin wannan daɗin ya za ka yi sai ka bi ɗan aikin sai ka ce a'a ya ta muna zuwa ya ce to gidan da aka gina ɗin ya ce shi ne aljanna mai gina gidan ya ce Allah ɗan aikin kuma ni ne in ji manzan Allah sassalam da ka din mai sun yi shiga aljanna to sai ya bi ni na fata kuka gane ba ya sa ubangiji ya kada ma ya faɗa cikin qur'ani cewa duk wanda zaka yi addini in ba ku manzon Allah ba to ka tafi wuta muna shin mai yawan mai wannan ayar da yahuda suke wa musulmai izgili da tun da da walakanci cewa yana hanu abna'ullahi wa ibba'uhu sai Allah ya ba su amsa ce a gaya musu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in har kuna bin kuna son Allah da gaske to ku bi ni in ji Allah ya ce ku bi ni ko manzon Allah kenan zaka duk wanda bi manzon Allah ba a cikin koman sa na addinin sa ba maganar mu shiga aljanna a gunsa ba maganar kuma zuwa lahira ta mara ba dan shi kadai Allah ya turo shi ya sa ma shi kadai za a tambaye ka cikin kabarinka duk wanda ka sani a duniya ba za a tambaye ka sunan kabarinka ba in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda shi kadai ne Allah ya yarda in ka bi hanyarsa ka tsira shi yasa sharanta cewa wa in tu'iuhu ta hata a wani lokaci wa ma atakumur rasulu fakunu wa ma nahakum anhu fantaku duk abin da manzo na ya ga muku da shi manzo ya ta muku to ku riko da shi ku yake da shi abin da ya hane ku ku nisance shi to sai ka ce shi yanzu ba zai bi hanyar manzon Allah ba zai bi ta jikan manzon Allah kasan bila da kake cewa wai shehu su jika manzan to ba a ƙi ba an yadda to ina ruwan ka da jika ga kaka me haɗin ka da hi ya ji kala a zauna lafiya ni na gurin kakanka kalas haka jiki ma murna zai da kai ai tunda ka zo wurin kakan da kai tsaye amma saboda shedan sai halaka mutane wai sai a raya mata wai ba za ka samu shiga gun Allah ba sai ka bi ta hannun wani ba ko manzon Allah ba ga mutum ya shiga uku manzala ne kadai idan ka bi shi ka shirya duk wanda ba shi ban ka bi wallahi ka bata yasa mun ubangiji yake cewa inna ad-dina inda Allah al-islam addini a gun Allah shine musulunci to menene musulunci kaga musulunci shine da aka zalata ma akbirni anna islam me yace shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah to wannan kalmar menene ma'anarta kalmar shahada da ka faɗa menene ma'anarta tana da ƙa'idojinta wanda sai ka cika su tukunna faɗanta da kai zai maka amfani in baka san su ba baka cika su ba ko ka shekara nawa kana faɗa ba ta ma amfani ba na fata ana ganewa to wannan shine ƙada da Allah tsara ta akai yasa kullum ake kira ku zo ku bi manzon Allah kowaye ku ba shi haƙuri ba zagin su ake ba Allah ba shi haƙuri ya zauna lafiya amma mu manzon Allah zamu bi kuma muna kira ne azabin manzon Allah dan a gudu tare a tsira tare to ne ke cewa anan wannan alwala'u idan ka ji kana kaunar mutum dan yana kaunar Allah kake son shi kuma ta tsanuwa ne saboda yana kin manzon Allah baya bin sunnar manzon Allah kaji mata ta tsane shi to wannan shine cikar imani wannan jigo ne tirke ne a cikin tirke na kaidar sunna in ba ka da wannan in ga cewa kai kowa naka ne ake maka zama kawai ne yi ko a siyasa ya kama dan muna aka zama munafiki yayi ko ba ka bane ko a siyasa ne mutu da baka ba munafiki bane shi a ce da dan fatin ka da dan wani fati duk ɗaya ne a gurin ka an ƙarya ne wannan ai ya zama munafurci kenan to bari kuma addini in kana bin annabi shi kaɗai ka zo ka bi shi kawai in kuma za ka bi wani hayaniya to yalla za ka gani saboda ka bi manzon Allah shi kaɗai ka huta me son tsarin manzon Allah duk inda yake a duniya ka ji dan uwanka ne kana masa kofatan alheri wanda baya bin tsarin manzon Allah da sanin sa ya sani ka ji baka kaunarsa ba kai ba shi ba shi ba kai me da sani ko kun gamu da shi dole an yi magana me a ciki to Allah tsare imani yace qauluhu wala yakun sahibu sunnatin yumali sababi bid'atin illa nifaqan yace baya yuwa a samu ahlus sunna me kiran kansa ahlus sunna kuma yana zuwa gurin yan bid'a suna zama tare da su yace sai fa in yana da halin munafikai saboda munafiki shi ne Allah ba mu labarin cewa muzabzabina bayna zalika la ila ha'ula'i wa la ila ha'ula ko ba yana munafunci baya tare da musulmi zalla baya kuma tare da kafirai zalla shi yana so ya zama wani bayyana bayyana ne haka shi neutral ne shi haka da kira kansa wani fa ai mu neutral ne ai ai mu kowa namu ne to wallahi ka shiga uku siffar munafikai ce wannan duk abin da kake yi ka tafi akan kaifi daya kai a san ka akan kaifi daya in wani ne ya ce ma kaza kawai haka ne kowa san ka da haka wannan shine ka'ida ta gaskiya amma ka zama to kowa naka ne to wannan ka zama muzabzab ke yace ba a samu idza ma ila ma la sahibu sunnatin sai daga samarin sunna yana zuwa guri ɗan bid'a ta bid'a ko fa hadha nau'un min nifaqi wannan wani nau'i ne wani ɗabi'a ne na munafunci kawai kiyar sunna ne to a same ka a gurin ahli sunna kullum kawai sunna sak yanda baya jin kunya ya ce shi shi kaza ne shi dan faila ne ya ce shi dan kalakata ne to kuma kada ka su kunna ka sai kai dan sunnar manzon Allah ne me ya ya haka kuma dan me zaka ji kunya ka ce kai ahli sunna ne ina fata an gane yawa shi ma faɗina shi da yake su yake qauluhu wa man arada bi wajhihi ala sahibi sul bid'ati duk wanda ya kawar da fuskarsa ga dan bid'a baya alaka da shi ya kauce masa ya nuna masa ba shi ba shi ya ce mala Allahu qalbahu imana Allah kuma ya cika wa zuciyarsa imani in mutum ya nuna dan bid'a kwata kwata ba alaka da su ya kawar da kai ba shi ba su ya musu bara'a da gaske har ga Allah to Allah zai cika wa zuciyarsa da imani yace li anna haza min al bara'i domin wannan aikin da yayi na me yanke alaka da dan bid'a a shine al bara'u ko shine barambaran da Hausa kenan ai mun yi barambaran da wani ma'ana ba ni ba shi ba shi ba ni ba shi ne barambaran ai an tashi hannun riga kowa ya kama gaban sa kenan ba to haka yace qauluhu wa man intasa bid'atin amara hulamal fadl akbar duk wanda yi tsawa yi tsokaci ga ɗan bid'a ba na ana tare a wani guri sai ɗan bid'a ta shi wani bayani ta bid'a kai ka san bid'a ne sai ka tashi da kuma ka nuna cewa abin da ya faɗa ba daidai ba ne taɓa manzon Allah ne ga abin da manzon Allah ya karantar wannan shine daidai wannan da ka faɗa kuskure ne in kai haka da gaske dan imani kai ba dare ba to kai kuma ran tashin kiyama da za a samu firgici mai girman nan to Allah ya saka maka aminci ne yawon fazawar akbar ka san ba taɓa ganin bala'i ba tare ɗan adam kamar tashin kiyama shi na lati alƙari'a malƙari'a wa ma adraka malƙari'a mai ƙwanƙwasa tashin kiyama ke ɗan adam ya tashi a cikin wani bala'i ya tashi a cikin firgici bai taɓa ganin bala'i irin wannan ba ko ke sa Allah faɗa wata sura ma da yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ce mai ilin ta safi shi'un azim yau mata raunaha ta da halu kullum murdi'atin amma arba'at wata da ukullu za ta hamlin hamlaha wata ran nasa sukara wa ma hun bi sukara walakin na azabar lahi shadi ya ku mutane wallahi ku tsoron ubangijin ku sani fa girgin tashin iyama ya ce wani abu ne mai girman gaske ba ka taɓa jin bala irinsa ba yanzu shekarun baya da aka rika jin tashin ba ma ba mai da bala'i din da ake ji to baka taba jin irin wannan ba wannan na musamman duk wancan wasa ne Allah ka tsare imanin yace ran da za a waye gari mace mai ciki saboda abin tsorata ta haifar da yake cikin ta ko mai sharwa ta jefar da jirin nata ka duba yadda wata ke tsauna ɗanta fa amma ta jefar da shi ita ga mutane kamar sun yi maye kowa bai san inda yake ba ya ce wa mafan bi su kara ba kayan maye suka sha ba walakin na azabar Allah shadid kawai tsananin azabar Allah ne da suka gani suka fuskanta to to a irin wannan yinin idan ka bi Allah da gaskiya har ka kare sunnar manzon Allah a cikin taro wani ya yi faɗa magana akan bid'a sai kuma ka tare ka ce a'a wannan abin da ka faɗa bid'a ne ga asalin sunna ga yadda manzon Allah ya ce ina fata kuna ganewa to kai kuma sai Allah saka ma a wannan ranar ya baka nutsuwa sai ba za ka tashi a firgice ba inda ya tabbata hadisi cewa in aka yi busa ta biyu wani faka fi su mani faka ko fi yi ukura fa yi zahar iyamun yanzu da Allah faɗa in aka yi busa ta farko kowa zai mutu a ban ƙasa a lokacin to za a yi kun busa ta biyu yace fa idan qiyamun yanzuru daga gaba daya da sun tashi kowa ya fito a kabarinsa yana kalle kalle bai san ma da dai kalla ba bukitan da kake ba kawai kawai zai ji ana kira kowa ne fita a guje ne kawai to a wannan yini a wannan tashin idan mutum ya bi Allah ya bi sunnar manzon Allah da gaske sai Allah ya bashi abin hawa daga kabarinsa ma za filin kiyama kaga shi ya san wannan wahala yana haye a buraka za a bashi jirgin sama ne za a dai bashi abin hawa inji manzon Allah kuma ga filin kiyamar ma sai a saka waɗansu kuma karkashin inuwar al'arshi su zaman su ba ruwan su ma da wani zafi duk wannan bala'i sai a zo sa kallon mutane kawai daga kowa yana wucewa sauran bashi kiyama ana yin kallo in Allah saka din kafira Allah ka samu tsira ya Allah to in dai kana kare sunnar manzon Allah a yayin da dan bid'a ya kawo ta kato barasa sai kuma ka tashi ka kare sunnar manzon Allah har kamar kamar tsawa ne ai to sai Allah ya baka wannan nutsuwar a ran da za a tashi na firgicin tashin kiyama Allah ka tsare imanin yace manin taharahu bi kalami duk wanda ya masa magana ya matsawa ta hanyar zance wa ankara alaihi ya masa inkarin abin da ya faɗa fa inna Allah jalla wa ala Allah mai girman ɗaukaka yujazihi yawmal qiyamati zai masa sakamakon tashin kiyama yawmal falal akbar dan da ta tashi a furgici mai girma da ba taɓa ganin irin sa ba bi jaza'il hasani sakamakon da ke mai kyau li annahu ankara munkaran saboda yayi yayi hani ga abin da yake munkari ne yayi gargadi an faɗi bid'a ya ba ce a wannan bid'a ce ina fata an gane wannan bid'a ce manzon Allah kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce shi kenan ya gama na shi to sai Allah ba shi wannan tagomashin tashin kyam ya ce amma iza asna alaihi amma ga samu ga mutum wanda yake da ilimi na sunna dan bid'a ya yi ka tobara ya faɗa abin da ke bid'a ne faɗa manzon Allah ne sai shi kuma tashi wa asna alaihi ya yabe shi wa madahahu ya gode na sai ya bi shi kuma kirari ya ce fa inna hadha minan nifaqi wannan munafurci mutum ya yi bidi'a ya faɗi ya faɗi ƙarya ya faɗi aka san abin da manzon ya faɗa kai ka san abin da ya faɗa kuskure ne kuma ka tashi ka yabe shi to ka gane yasa babu wani zama da za a ce wai za a zo a wani haɗakar wa'azi tsakanin yan bidi'a da ahli sunna ai ba zai ba layin ai ba ɗaya bane ai shi ne tashi ya faɗi wani abin sa na shirme da wani kare manufofin ƙungiyoyinsa kai ka san ba da ya faɗa ba amma wajen ana so a yi haɗin kai sai ka danne kuma ka ce to mun saurari jawabi daga babban malami kaga kai ne shi kai munafunci na fata kuna ganewa yasa in kana sunna kai kai sunna in kuma za ka yi bid'a ka dace bid'a ka kawai sunnar manzon Allah tana cike da al'ummarta kuma dama Allah faɗa cewa kuma zan da kansa ya faɗa cewa ƙarshen duniya masu bin suna zan su da kaɗan a cikin mutane to ka zama a cikin su kar ka damar taron yuyun banzan nan wai kuna son haɗin kai an muku babban riga ma kuɗin umara da kuɗin hajji ku taru ku wani jawabi ai saboda haɗa kan musulunci to ai ba zai haɗu ba kai ka ce abu manzon Allah shi ya ce abu shehunsa ku tara ku haɗu haka ba ku haɗu ba ya zama yaudara kenan ai kawai in za ka bi sunna ka bi sunna ba in ka faɗa ka gama naka mai bi ɗauka kuma ya rage na shi ma kai ka sauke naka shi kenan amma sai sai an haɗa kai ba zai haɗu ba dan ba a yin kitso akan kwarkwata zai zai samarwa da shayi sai da a kashe ƙwarƙwatar a wanke gashin a yi kitso ya kitso zauna lafiya ko amma an yi kitso mai kyau kuma da ƙwarƙwata a ciki to da ƙwarƙwata da susa za kwana ɗaya an warware kitso kawai so haka ne tafiya a cewa a haɗa kai tsakanin ɗan bid'a da ahalin sunna shi fa ɗan bid'a fa komai sa fa bid'a ne tun daga tsarkinsa tun daga alwalarsa komai sa da ƙasa ne kawai bid'a ne in yi gaban ɗaki kafin ka shiga da tsari fa kaɗai fito fa sai kusan minti talatin haka dai wannan bidiyoyi ne idan zai yi alwala bid'a yana wani haka za ka ga abubuwa da wasu iri ba Allah ba ne ya ce ba manzo Allah ba ne ya ce komai sa fa bid'a ne ko in sallar ma zai bid'a ce ya Allahu akbar ya saki hannayensa ba bid'a bane haka bid'a ne ba wani in dai mutum ɗalibin ilimi ne wallahi ya san rike hannu a sallah sunnar manzon Allah ce kowace kungiya kuma yake da muna yara to sai suke kama kirji sai musa ke yan kabaru lokacin babu zalafa to ce yan kabaru ne duk mai ilimi in dai karatu mutum yake ya san rike hannu a sallah akan kirji shine sunnar manzon Allah dole za sallah a haka ai dan bid'a ya saki hannunsa haka aga bid'a an gama assalamu alaikum ko kuma ga wani abubuwa tirin eh duk in dai mutum ɗalibi ne mai karatu ne ya san cewa sun sallah ta manzon Allah sai an ɗaura hannu ɗaya a kan ɗaya kan ƙirji shi ne sunnar manzon Allah duk mai karatu ya gani sallah haka zai ko wasu ƙungiya yake amma mutum sallansa a ciki kuma an gama ya muku sallah ta minti uku kuma zai su ko addu'a ta minti goma bayan sallah tun wannan ba bid'a ba kul huwa kafa sha ɗaya ga walidan walidan mu eh idza ja'a kafa goma sha uku ita ba ku abubuwa wa ya ce kai annabi ne koyar bai sai ka ma ilimi ba ilimi ba rudin ka ba ilimi cewa manzon Allah ya haka bai sai kawo ba sai dai ka maka rudani ko kuma al'ada ko kuma ai ya kamata to kuma sun ci ba haka bane sunna ita ce abin da manzon Allah ya koyar haka manzon Allah sai ayi eh to kawo hujja to karanta hadisi sai kowa ya ji shikenan ka gama magana Allah ya samu dace eh da bismillah ko an je gurin jana'iza suka ce wai kul huwa qafa shaqa da bismillah akwai babban sarki an tafi da shi yace kai ladanin kauye ya martaba ɗaya zai a to ai gaskiya ne kafin ka yi ɗayan masu yi sha ɗayan kuma su ƙaro maka tabar ƙafa hudu tabar ƙafa hudu duk wani bid'a ne to ka gani ya ce ina muke ya ce amma za su nane kuma kankan ya ce ƙaunu huwa man a hana sari bid'atin duk wanda ya ya ya ya koya ɗan bid'a ko ya nuna masa ƙasƙantar da ɗan bid'a kawai yana san bid'a ko ya ka kaskantar da shi ka nuna ba kai ba shi ba wani gaba tsakanin ku da shi ba girmamawa in dai bid'a yake tafiya a kanta ya san duk malaman da suke kira kan bid'a Allah sun suna kan bid'a amma me yasa yake yi yana so tara mutane ne yana so na bahi sadaka ne a siya masa mota a gina masa gidan shi ana marce fa ne ana dinka masa riguna ana kai shi umara ana kai shi haji amma ya san abin da yake kan bid'a ce amma ba zai faɗa mabiyansa ba dan yana samun wannan kudaden to sai kai da ka gane haka a halahu sai ka share shi ka kaskantar da shi ko yace rafahu Allah fil janna ya asbar da Allah zai kaddara sa janna hadaja kai yace al wajib abin da yake wajibi akan musulmi mai imani abal ikrami ahlul bid'ah kar ka karrama dan bid'a in dai ka san mutum dan bid'a ne ka san dan faira ne dan haƙiƙa ne dan tsalaka ce ba wani girma a kanin kuɗi shi kawai in taɓu an gama kawai an gama lafiya lafiya shi kenan ka tafi uzurinka amma dan ganin cewa sako wani kwagiri ya sako wani alkyabba ya ɗaukar rawani yana wani kyafafa ya sako wani tarbi na zinari na ja wai ka zo kana kai kuskure ba a girma masu kai ka wuce ka hare shi ka ɗauke shi kamar tsimma a juji kawai ka wuce kayan ku yace fa inna allaha jalla wa ala yujadi am karbanin bane ko yace ahlul bid'ah eh yace bil majlisi karka karrama su ta hanyar zama a gurin su ko kuma kana zaune sai ya shigo sai daga wani sai wala bismillah ta himma daga guri ka zauna sai shi tashi abun sai bahi gurin ya zauna karka yi haka in ka san dan bid'a ne duk irin cikar da ya san yau kasai ta kawai ka manta da shi ya zauna a can inda ya tsaya kawai ya zauna ya shi ne kawai ƙa'ida ya zauna inda ya zo shi kawai har ka karrama shi ka san mu wani irin abu ne zai damu mutane suna karrama mutum ne based on kayan da yake sakawa to shine inda ka sami illa shi sa abdullahi na gondo allah masa rahama yake cewa haramun nema akan malami na addini ya ware wa kansa wata shiga ta musamman da za ana gane shigar malamai ce ya ce ba daidai ba ne saboda zai riƙa cin ci da addini ba tare da ya sani ba na fata an gane kawai kai shigar kan da 'yan garin ku suke shiga yau ka sa wannan gobe ka sa wannan amma kullum ta naɗa rawani kullum da alkyabba ba rani ba damuna wannan duk ba daidai ba ne kai ba larabe ne mu a nan kasar haka muke muke malantar mu ba haka ba ne malaman da sun gama kawo su malaman da suka gama rayuwar su cikin mutunci da karantarwa mai karshen kayan su babban riga cikin ita ma in zafi yawa ga cire babban riga da ya- da yar cikin sa kai na zauna yana yana kantar da mutanen su in ka zo zo ka tarar ma ko hulun da suka kansa kamar kan Allah zai ta ma dole sai ka nada rawani dole sai ka saka alkabba wannan duk ba ba abin da ya kamata ba yace amma ina ko ina muke aw bi madahin ko kuma ka karrama shi eh ko bi aw bi madahin dai kar ku sa matsallaki ko kuma ko kuma ka yabe shi yaban sa ma ba dare bane a musulunci inda dan bid'a ne ba wani yaban shi da zaka yi kar ka rabu da shi kar ka manta da shi eh saboda ko da ya faɗi wani abu nake daidai ne to ya faɗi abu ne kwaɗe daidai tare da kuma zai kawo abu guda ɗari wanda ba daidai ba to me abin yaban a ciki kaga ai sai kaga da dama suna amfani da irin wannan ne don su ruɗi mutane akan su dawo su hanyar da suka tafi a kansu to shine aw bi gani zalika ko da wani waɗannan ma in dai girmamawa ne karka masa min alwani ikrami karka yadda ka girma dan bid'a inda ka sani kawai ba girmamawa ko a ina ne ka ku tafafa yace fal wajibu abin da yake wajibi ihanatuhum ka kaskantar da su لأن الله سبود الله أهانهم يا كفن تربسوا وهذا أيضا من الولاء والبراء إذن ونن أيكم ما لنونا كفن تربس البدعة شما دقتين الولاء والبراء شيني جرم ممتن دينا بين الله دمان زنسا da kuma share mutum ta kaura kusurka da shi don baya bin Allah da manzansa. Ya ce, ƙaunuhu, fala ta kun sabil bid'atin في الله أبدا عليك مجانبة البدع وتتساهل فيها yace abin da yake wajibi shine ka nisanci bid'a kada kai ce akwai wata bid'a mai sauki kace a wannan yan bid'a na man bid'a sai su ai karama ce to ba da mamu cigaba da mu'amala da su a a in dai bid'a yake kira a kanta so kawai karke alaka da ita addini karke da kuna maganar addini da shi saboda shi akan bid'a yake kuma ka sani kuma shi ma ya sani karka ce wannan wai bid'a ce karama dan manzo Allah ya hada bid'a gaba ɗaya ce duk bid'a ya ce ne bata ce gaba ɗayan ta bata ce zaka ko zaka ce karama abinda an bar hanyar Allah ko la shiga wuta babu danganta a cikin sa yace har abada min ajli an tuhafida ala dinika kai ma zaka yi haka ne saboda dan ka kare addininka wa ala sunnati nabiyika dan kuma ka kare sunnar annabinka sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine ƙarshen karatun littafin sharhun sunna an fara da sunna an tike da sunna muna fatan Allah albarkace mu da abin da muka karanta su kuma tattafan Allah ubangiji ya fi musu ya musu rahama kuma sati da muna raye rana ita za mu fara kan tattafin mu da muka faɗa na minhaj muslim na Sheikh Abubakar Jabir Al-Jazairi insha Allah in Allah ya sa muna raye da lafiya za mu fara karanta shi akwai tsarin da aka ba da shawarwari don muka hafi kuma za mu bayani akan sai mu fara irin aiki akan su insha Allah akwai wanda suka ba da shawara da ya kamata a rika waɗansu abubuwa kuma tunda an ga shawara ce mai kyau an za a yi amfani da ta in Allah ya yarda sannan kuma kuma tana buɗe kullum tunda ba mu ni almajiri ne ba malami bane duk wanda ji kuskure ya zo ya faɗa mini sai a ga a gyara ni ba malami bane Allah ma sun ba malami bane ni almajiri ne yanzu nake yin karatu saboda in ka ji kuskure a karatun baka faɗa ba bala'in yana kanka ni ba da gangan nayi ba ina yi ne dan Allah ina fatan Allah saka a mizanin lada kuma ya amfanar da al'umma amma ni ban taba ji a kai wallahi ni malami bane ni wala dalibi ne har gobe har jibi kuma muna kan neman ilimi har yanzu saboda ka duk wanda ta kuskure ko a kusa ko a nesa to sai fada sai a gyara dan shine asalin manufar ina fata an gane domin asalin karatun nan kace me tambaya za ka yi to bismillah Zai gani. bid'a sake bin sallah to sun yi magana malamai wani irin dan bid'a yanzu da yake fusali dan tatsina ne shi dan kalaka to ba za ka bi sallah ba wanda yake faira ba za ka bi sallah ba tun da ya faɗa ƙarar ga ƙidarsa amma mutum yana yin addinin himaman amma yana yin maulidi maulidi bid'a ne za ka bi sallah amma abin da ya shafi ƙidarsa bai kyauta sunna ce kawai yana bid'a sa guda ɗaya ko biyu yana yin ta kansa za ka bi sallah suka ce ya halatta ka bi sallah irin wannan yanayi amma wanda aqidarsa gaba daya ya fito a fili ga abin da yake kai sabanin ta manzon Allah ce to wannan ba za ka bi sallah ba tunda wannan maganar ma shi kansa in ya mutu ba za ka je gudun sallar gasa ba ka ce wai shi'a tana dama ake baka da alaƙa ma da su tana aka ɗanɗan shi'a to shi fa komai ka da nashi fa daban ne fa ba a san da kuke alaƙa da shi fa komai fa in ka ɗauki kamar ma magana aƙida da dinda ta tana zuciya ko to in ka dawo alwalarka da tashi iri ɗaya ce sallar ku iri ɗaya ne azumin ku iri ɗaya ne to tana kuka haɗu in dai ka sani ba kai ba shi yawa shi ne ba ku misalaka ta yi a salaka ta yake zama gaggamo kai naka a zakar da annabi sai kai tunda yan karanta ka gama sallah kai addu'o'in da annabi ya koyar ba kai sake naka shi kuma na annabi an yi fakin ba sallame ku ba to a ga da shi zai gyara fakin ki zai wannan shi rage na shi to kamar haka ne limanci ayi fa lafu so ba Na'am. In kana bin waye? Shi abin da ya yi, bidi'a ya yi, amma da sharaɗi ya san cewa ba a haka? Yawa ya karanta ne a su wasu tafai da su abin na sakata Allahumma inni na waitu a da'a salatul magaribi, Allahu akbar ko? Ibari ana ka bi sallah ba wannan, kuma ka bi sallah ya talaka ta yi, shi ne yanzu ke da abin da a masa nasiha aka samu sa'ani sai su masa bayani cewa manzon Allah bai ci ai hakan ba tunda asalin niyya a zuciya ake kudurinta shi yasa wani mai ahalari da kansa yake cewa duk wanda ya zo sallah zai yi azhar ko zai yi la'asar sai ya ce Allahumma inni nawaitul zuhri kuma shi la'asar zai yi yace babu komai a kansa me yasa saboda niyyar zuciyar da Allah ke amfani to haka da haka gane ba sai an fita niyya ba to wannan farza da yi bid'a ne amma nan bai kai a cewa mutum sallah ba duk wannan babu da mallan ya kawo akan bid'a to ba fa irin wannan ake nufi ba bid'a ta aqida mutumin da yake dan faira kai tsaye
shi wannan ba shi ne
sosai ma ya yi munafurci a yi ya yi munafurci ita gaba da musulunci ma ya haramce ta ma da kwaɗi ko ai haramce a musulunci wani abu ne ke sa halatta maka ita ta ma dole fito da wani raƙidar ya kuskure kuma za ka iya sun zaɓi ba ya kafa wannan ba kawai dan dai su galibin su wawa ba kuma karka yadda ka faɗi wannan abu ko me za ka yi a duniya dan sai ma ne eh zai iya shiga ciki domin duk musulmi in dai musulmi ne cikakken musulmi duk inda yake abu ta saka musulunci a ciki ka gane bai san masa da yake saka ba domin ya riga zama jininsa haka ba zai zalunci ba zai maganar addini zai ce a tashi a yi sallah zai ce kaza ka a cikin shugabancin nashi ina fata an gane to idan yana kan bidiyo kuma sai ya faɗi bidiyo sau rana tunda kan ta yake a kan ta yake rayuwa ko kuma zai ce wani abu ya yi zafi ko su ga wani malami ya matsa ya wannan fana gaskiya sai mun tsaya malamin nan da haka yanzu jama'a kamar shi da kayan zaɓin ku da Allah yanzu kowa ya je ya wurin ya ya galibu ya galibu kafa kaza kaza kaza a ga shigar da ka gane to wannan shi ne yawa a tura ba ɗaya bane kuma a ga ni ƙarya kenan ko ɗaya ne da bahaushe da da ibo ɗaya ne ba ɗaya bane ai na duk wannan su kan gaba da suke fitar san ba ga gaskiya bane ah to mun da mara daidai shi da ake kirantsar da shi shi shi shi gwamna ko shi shugaban kasa fa ya san fa abin da ke faɗan fa bayi zai yi ba shi mai rantsarwa ya san ba za a yi ba kuma ya san ko yan kasa ma ko san ba za a yi ba kuma ake yi har ga zama yau da kai kenan na rantsi zaka da ce ko ya rantsi zai shine to yanzu duk wani abu da ke sa mutane duniya a cikin gilas din nan suna ganin da samari suke bonsu suke abubuwa to shi mana son wannan abu to yayi karatun ya rasa aiki ya yi kaza sai kaga kawai nan da nan an dashi wata hanya ta an bashi bindiga zama dan iskan gari shi na abin da ke faruwa zai ce wancan wahala ne in yi wannan gashi za a je a rike mutum a karɓi miliyan kaza sai ga shi shi kenan rashin saboda me babu adalci ah in ba haka ba za ce na ƙasa kamar Najeriya babu sojin miliyan biyar ya kamata a yau mu wajen mutum mutum miliyan ɗari biyu da wani abu Kaga, kuma yanzu kun gaya zan kai ga sojan ba sa su shiga samari ga sun da yawa amma da tare bai ci ba tun me abu rahin ci a soja training ne fa zai iya kuma ya daina to aka ce bai ci ba ka ci gaba da koya mana mana zai ci zai ci mana tun da har yana so a bashi yi mana illa ka duba tarbiyyarsa ko ba shi bane a ga tarbiyyarsa shi ne abin da ya kamata a yi amma ya tafi sojan mu an kore to ya kake so ya maka ya kake so ya zama to me kake sa da aka ci shan wahala kuma da yana yi nawa ne albashin nashi nawa ne albashinsa haka shi ne ake samun matsala ga shi da makami ga shi da wahala ga shi ajeji albashinsa nawa ne ya kamata a ce na ba su da kan miliyan ɗaya a wata Allah da ɗan sanda a ba su kamar miliyan ɗaya saboda mai ransa bai sai da fa saboda kuku da wani kuyi bacci ba shi fa ransa ya sayar an za a iya ba su wanda abin da ake ba waɗansu alawasu ɗinsu in ka jami ka ji abin makaman ƙarya ma ake kuma daga tun mai suke a ƙasar babu to kage to yi ba ba za a biya shi ba to duka babu to zalunci da kyakkyawa shi yasa Allah zai gyara Najeriya amma hanyar gyara ba wani wala ba mai wahala ba ce bi ne ba za a iya yi ba ba wahala ba ne ai adalci kyau tun da akwai kuɗi a ƙasar suka ce malamai shi ta da'awa tana da matakanta duk inda za ka faɗe ta ba za a fahimce ta ba to ba za ka faɗe ta ba sannan wanda ya rasu kuna da alaƙa da shi kai ɗin na fata ana ganewa in kuna da alaƙa da shi har an san kai magana an san eh ka cancanci kai magana a wannan abu in ko ba haka ba kaka duba a cikin mutane a kowanne an san shi na da alaƙa da addini ta kamar bayani yin nasiha shi ke nasiha kai ka samu ladan kuma sannan abin da aka faɗa ɗin kana da hujjoji za ka iya bayyana su sannan kuma kana da method na faɗar abin a fahimce shi inda manufar shi ne a fahimta ba a ƙaryata ba don wani yanzu saboda ta ga saurayi shi zafi ne shi ko da yaushe wannan abin da kuke bid'a ne to ƙarar da dattawa ne manyan malamin gari ne makarantar qur'ani ne ka zo ka musu haka za a ji a cikin zuciyar mutane ka yi walaƙanci ka yi rashin tarbiyya ba na fahimce ka ba so kullum da'awa tana da salon da ake binta ko a yanzu babban bala'in ma daga cikin mutane ba ma maganar addu'a ba ne yayin binne gawa ai wannan mai sauƙi ne ai ba bala'in da ya kai kaga taron mata in aka yi mutuwa suna zuwa gidan da aka yi mutuwa kafin a kai gawa wannan shi ne ban bala'i ai gidajen ga su ƙanana an tara ƙofar gida sai ga ana gogayya tsakanin mata da ma za su wuce kuma wani abu ana dawa daga ƙasa sun fara fitowa haka wannan shi ne ƙarshen babban bala'i na farko dai ba su yi sallar gawa ba kuma dama asalin zuwa gun jana'iza shine kai sallar gawa idan ka je ka zauna ka jira an ta karfe tara misali ka je ka zauna har kan wajen karfe takwas ka je ka kai awa daya aka so da gawa kai sallah ka samu mai iraki daya tarin lada mai tarin yawa in ka bi shi zuwa makabarta aka binne shi kai hakuri aka dawo ka samu tarin lada sau biyu to kai da ka je ka baka mai sallah ba a gaba ka je zero kenan kuma kai baka je makabarta ba to me amfanin zuwanka to tare mata da suke zuwa me amfanin zuwansu to haka wannan bala'i ya kamata a gaya wa mutane suna gaya wa mata haram ne zuwa wannan gidan suke bid'a ne alal akalli musulunci bai faɗa ba ki zauna a gida in aka je aka dawo aka watse ki je ki ta'aziyya shine kawai tunda ba sallah suke yi ba da ta da karatu to da sai a ba su lokaci an gama gawa komai to su mata sallah ya halatta a musulunci mata su yi gawa sallah ya halatta in suna da ilimi su kuma sallarsu ba za a saka liman a gaba ya ya shiga bara ba kowa ta yi ta tafiyar kowa ya suna ta tafiyar sa kawai ta haɗe su goma kowa suna yake shi kaɗai dai ka bar baranta ta addu'a ta tafiyar ta shiken ta yi gawa sallah haka da ana haka to da anan babu laifi amma shi din ma gidan akwai sarari za ga wani lokaci gidaje ƙanana muke da shi ana yi wa gawar wanka su wa'annan matan ba danginsa bane fa ba muharramansa bane fa kuma suna kallon jikinsa wani kuma shi mamaci dan ya mutu duk jikinsa zama al'aura yasa ake rufe shi ba a son kowa taɓa yi sai ahalinsa na kusa da shi waliyinsa ta ma ga an je an cika gidan ana mar wanka suna gani sun kallon ta faɗi wani ta yi ihu wanda ba ta yi kuka ba wanda irin ta karar a soye komai ba ta faɗa ba haka suke ta faɗa ta ga wannan shine babban bala'i da ke cin yanzu to da wannan kamata a yi ta gaya wa su iyaye in mata ku maza ku gaya wa matanku da kannanku da yayinku in aka yi mutuwa a anguwa ko a wani guri ki yi haƙuri har sai an je an gama binnewa an dawo to sai ki je ki ta'aziyya shikin ta'aziyya ko ba ta tsufa musulunci ba ta tsufa to wannan da shi ya kamata a damu da shi ina fata an gane saboda har yanzu da ba ba wannan abu amma yanzu ya zama kuma kamar wani al'ada ma. ya yana cin mutane kuma abin bakin ciki gashi kawai ana ta kawai ana ta haɗuwa da maza da masu wannan ba kyau Allah ya samu dace hmm? duk kuskure ne ai duk gidan da baka da alaka ta gasta yayin da mai gidan ke raye to kuma ka ga bayan ya mutu na ruwanka da gidan ka bari sai ahalin gidan dole kuskure ne fa in mutum ya mutu fa baka da alaka fa da shi kai kai fara kula sai danginsa in suka zance da Allah wani zo suka baka dama ka shigo ka musu wani abu to ya ka shiga amma in ba haka ba su za su dan uwansu wanka su samun likafani kuma su ɗauko ɗan uwansu su fito da shi waje su su mai sallah ko su sa wani ya mara kai dawa ku ɗan rikiya ne isa ga cewa zaka gawa to in ka je makabarta ma ka tsaya a baya su zai ɗan uwansa gaban ramin sa su sa da kansu su murka ha su rufe su da kansu sai kuma addu'a ku tashi kowa mar addu'a ya tashi da iya tafiyarsa wannan shine sunna in ka shiga abin da babu ruwanka fa a madadin lada ka samu kuma zunubi to ga sai a kiyaye wannan abu to duk wani abu da kuma rashin karatu ne ko kuma rashin aiki da karatu Allah ganar da mu to shike hmm to shine to kaga babu ko manzo Allah faɗa mana cewa na daga cikin cikar imanin mutum tarkuhu kuma wallahi wannan gabar tana halaka mutane wani sahabi ya rasu ko ya zo rasuwa yana rashin lafiya mai tsanani sai mu zala zai duba shi mar ya duba ya jikinsa yake yana shigowa sai ce abushir ya fulan ya ce albushirinka ya kaiwa ne manzan Allah ne ke gaya masa habin albushirinka wa ne haka mai za ka ɗauka za ba shi aljanna ko ba shi ba ne to akwai mahaifiyar shi mara lafiyar ita ce albishirinka da aljanna ta ƙarasa manzala cewa ya gaya miki kika san ko ya shiga abin da ba ruwansa a rayuwarsa? In ga kenan za ka gane ashe shiga abin da ba ruwanka zai hana ka samun aljanna. Kun fahimci hadisin? Ya sa mutum ya koyi kame kansa. Wallahi, ko kana da wani ana magana in ba sa sarfe shi sanin da baka ji ba. Kawai ka manta da su. Aka da ka raga ce me? A'a ta an yi ina wani tunani na da ya fi zaman lafiya. wani shine musuluncin manzon Allah Allah ganar da mu subhanakallahu da to amin subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah